بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha bakwai ga watan rabi'u min awwal shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya don ba ba ba muna tura ta sha takwas idan an faro da jiya daga sama a wannan littafi mai girma alƙur'ani mai girma don kuma idan da shi guda uku a cikin wannan sura mai girma suratul kaf yau za mu tashi da rafi na hudu aya ta arba'in da biyar muna roƙon ubangiji wannan cikin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu yi wabirin lahum masalan masalan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا جماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تقوم الرياح وكان الله على كل شيء
Allah madaukakin sarki ya ce wa garin lahu ka buga musu misali su waɗannan mutanen da suka zo suna so annaba alaihi salatu wasalam ya kori talakawan da suke tare da shi inda yana so su musulunta sun ji rika zama a majalisar Allah ya ce to buga musu misali maimakon a bada wato an ga kuma guda ɗaya ga wannan kafiran ƙurayshawa ko guda uku da suke tambaya to ga ne da an ya ce bayarwa daban-daban kaga har yanzu idan ka lura amsa dai aka bayar a suratul isra ko ce bi amma kai da har yanzu ana ta bayar da wasu abubuwan kafin a gaya da ita sun yi tambaya a kan aro to ana ba da amsa a suratul isra wa qalina ka an ro ko ne ro min amri rabbi an ba da amsa din ne sannan sun tambaya a kan ashabul kahfi shi ma Allah ya ba da amsa a farkon sura saura daya to wanda su kuma ba za a gaya musu shi ba sai an ta ba da wasu misalai daban-daban shine wato dukkan nauyi da za mu ji nan gaba to shi kuma aka yi jinkirta shi sai an gaggaya musu wasu abubuwa da zai tabbatar da rububiyya da kuma uluhiyya ta Allah madaukakin sarki shi da Allah ya ce wa qurib lahum matalan hayatid dunya ka buga musu misalin rayuwar nan ta duniya yadda take samanin anzalallahu min sama kamar ruwa ne da muka saukar daga sama fakkala dabihi na ba su yadda kuka da tsirrai na bazaka ba a ba hakiman bayan ya yana karami ya girma ya kore jar to sai kuma ya koma hakiman ya rubi digi ya yi yaro sannan ya kakkare shi ne hakiman ta zuruhu riya aisha na iya ɗiban sa ta watsa wasu wurare shi ne ta ga yadda za a yi shi yana karami dan jimurmur da shi za a ganci ya fara rarrafe ya dage ya yi wayo ya girma ana na ana yanzu ya samu kafa uku kaga ya fara yawo da sanda daga nan kuma zai koma kaba hudu idan Allah ya ara wannan lokaci kaga yana tafiya da hannaye da kuma kaba a tsugunne ko kuma a tsayon kuma amma sai ya ranko ba sai ya koma yanayin rayuwa irin ta wato farko da ibara shine wato ake kwatanta wa dan adam rayuwar sa kamar yadda ta zo wannan shukar tana yi in tana ɗan bana bakwai har ta dawo ta kasa ta ma ba ta kasa da rigiri da iska da kwaje ta za ka ji wa dan adam shi da zururiya ko ba komai yanzu idan Allah ya baka da wato rana ta fadi ta fito ta fadi ta fito ta fadi yau da gobe da da kanka za ka zanci cewa lallai rayuwar da akwai darasi ne yawa domin shi girma ko kana so ko ba ka so da ya zo sai in baka da za a ta gajiya ta gajiya za a gabo ana da ana nan da an fara ba da wani labarin ba in ka ba da labarin wanda suke gurin ko ba kai magana ba ya ce lallai wani ya kwana biyu girma ya kama ka kana so gaba ka san sa yazo idan Allah yake ba mu misali da rayuwar duniya yadda take wato da dururiya amar wato kayan marmari ne ko kuma tsirrai da suka fito har suka rage dige iska da rika fasu Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah bada hukuncin sarki ne iko ne akan komai shine wa kana Allahu muqtadiran Allah da iko ne ala kulli shay'in akan kowa da komai Allah ya kara ba mu wannan misali a surat Yunus inna ma masalul ayati dunya kama'i anzalahu minas samai فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولا الأنعام misalin rayuwar duniya Allah yake kamar ruwa ne da aka saukar daga sama ya tafuka da tsirrai imma ya akudu nasu dangane da wato wasu tsirrai su irin waɗanda mutane ke ci wala da amu da dabbobi kuma sana Allah ya kuma faɗa a can suratul hadid eh lahu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu ku sani cewa wannan rayuwar ta duniya la'ibu wasa ne wa lahu da wasan yara wasa wanda manya za su yi wani gina da gaban yara ta zabga wasa amma lahu shi ne wasan yara ko kuma wasan gaulaye idan ka gaba kai yana yin tuwawa ne to haka rayuwar duniya take yanzu da gaba kin kado a kan dokin kara shi ne lahu kawai ya hau dokin kara ya to kuma ka ga doki ba shi ne lahu kaga yi wasan yara ne amma ba bai dauka to sai a kira woji wato allahu la'ibun wa lahu lallai wato waza ne da kuma wato wargi wazinatin da kuma kayan ado wata fakurin da alba'ari cikin duniyar da ya aski banda alba'ari wata kasurun baina kuma tsakanin su alba'ari a tsakani wani shi ya kuwa da kuɗi ko ya bi shi yaya ko ya bi shi mata ko ya bi shi wani abu da ya kama da wani wata kasurun fil amwali wal aulad da kuma yawan kokarin tara dukiya da yaya akwai wanda za ga yawon da albari ne da su ce ji yayin da kaza ai da albari da su ba wai ta hanyar godewa Allah ba da mutum sarki ba akwai wanda kuma dukiyarsa albari zai yi ta idan an gaji lissa ba masu kudin unguwarsu ko na garin su ko na kasar su a ji shi ne na kaza shi ne kawai abin da yake zuwa ba shi ne korewarsa to haka rayuwar duniya take to yi da Allah wani mutum sarki yake to kamar kan da yake na ajabar kufara na ba su shi ka fara yi duniya kamar ruwan sama ne da yake kayatar da wani wanda da suke kayatar da kafiran cikin duniya annabi ya ce a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikran lahi wa ma wala mu'aliman wa muta'allima duniya ce nan ne ce kuma duk abin da yake cikin ta wasu nan ne inda an kai a haka kowa ya jira sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce illa zikran la amma banda ambatan Allah yake sannan aliman wa muka aliman banda malami da bai neman kai su ma cire su daga cikin filan su babu amma wanda ba ya bai malu a nan ba to filan ne ne sannan an zama ne da rafi wata rana yake a duniya an hudu wata khadira duniyar nan da kuke kallo zaki ne da ita ko makoriya ne wato za ka zo kana ta sha lokacin da za ka fara sha sannan za ka kwaje abin da kake sha baka yi niyyar ka kwaje wajen ta burge kamar da muka faɗa ta ce biyu baya cewa in kana neman mai saki a zawa mai yawan saki ka nemi duniya dan za ka dace ka kalula a duniya kai ne ita duniya aka tafi da aure ka kenan sai ta nuna ka yanzu yanzu sai kana ta murna ka tafi ciki kawai sai ta zane kirkin da ta sawa ka faɗo ko da me ba ka faɗo da ka za ka faɗo da baki ne da kafa babu ruwan da aka duniya take ko kuma idan ta ga dama za a yi tafiya daga nan zuwa wato zuwa ga kwado idan ta tafi sai an shiga tsakiyar daji a cikin wato kyaddi an bar da fara an shiga kyaddi ba ko a kan ga inda ra'a sai da zai ka daji ko ka sai da ra'a haka duniya take to shi ga Allah wa rabbuka kace wato yake ta babu misalan ta ita duniya kan mu kasan mata ji ita kan wani gurin da yake wa ayatu duniya illa mata'ul ghurur rayuwar da duniya rayuwa ce mai ruɗi wa kowa ya cikin da da ruɗi da ke da taka kawai to shi ne Allah mana cikin sarki ya gaba da biya mana anan cewa wato wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira sai aya ta gaba al-mal wal banun al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا Allah mana cikin sarki ya ce al-mal dukiya wal banun da aya zinatul hayatid dunya ado ne na wannan rayuwar ta duniya kagan kai tuno da ayat baya ai an gaya ma ita kanta duniyar rubi ne a cikin ta kuma daga cikin rubin nata akwai abin da ya zabi kawa ado ku ja ga ba sai da shi abubuwan da suke rudan mutum a duniya kuma akwai gidiya domin zama ado ce ta wannan rayuwa shine almalu wal bani haka yaya kuma wani zai zo wato kaga yana da yaya ba godiya zai yi wa Allah ba da sarki wajen samun su ba ya sai alfahari da su kuma su zama sanadiyar halakar domin da Allah ya baka dukiya yadda za ka mallake ta ka bi ka yi ka tsarin Allah ba da sarki da ita shine ka fitar da abin da Allah yake da ita sannan kai abin da Allah yake ka fitar da hakkin Allah kuma kai abin da Allah yake to shine kai wa Allah godiya akan dukiya ba wai kawai mutum ya zo ya dauka ya je gida ya je mota ya auri mata ya ta abin da yake zai ce ai an gode Allah ba iya wannan ne kawai godiyar Allah ba sai yayi wannan na farko ya fi da hakkin Allah da na abu da yake yayi abin da Allah yake da ita sannan su ba ka yaya idan Allah ya baka godiya ga Allah ba wai iya suna bane kawai abun gwaje a biyo masa abubuwa na ban kai sai ka dora shi akan girma da kwarai kuma wallahi kai daga cikin hanyar da za ka dora wato danka a zurba ta kwarai shi ne ka har danka shi a hannun masu ba da tarbiyya na kwarai da yawa an yaye su ba wa Allah godiya kai daya wasu sun sani wasu kuma ba su fahimci haka ba shi ne duk wanda ɗan zai ba da kasa ya ɗauka ya ba an ne wanda shi ba ba shi da shaidi na yi wa wani bai da tarbiyya wanda kana ba wani ka dan samu wani shi zai fara kulawa da shi wajen tarbiyya ko shakka ba ku don gode wa Allah ne ba da ya ba wanda da yawa kuma za ku ga haka muke yi yanzu da dan ya daga ya fara magana sai a rayu makaranta an na ji a gai ba zai da ba zai biya eh lozi da kin da zaki ko play group akai yaro shi kenan a nan sai ya yi ya girma zai ji kanka ba zai ji kanka ba na ga babu wani misali a nan bawon Allah da wanda aka yi abu a gaban su sai ya ga ya ce wani mutum ya bi wa ɗansa mota miliyan shida sai ya fito da bezir zai kora mota yace irin wanda yake so ana ba shi abu ana rike shi yana wallahi ya kona wai irin wanda yake yana so dan me za a zo mai irin wannan uban kuma yana ba da abu kwarai da gaske ai ga wanda inda ya kai tarbiyya irin wannan tarbiyya aka yi ya ta zo tun yana kankani wato an mikawa wayancan waɗanda ba su da tarbiyya ba dan me zai ji kansa yi da Allah mana mutum sarki ya gaya mana cewa da dukiya da yaya ai ga ayoyi nan da yawa inda ya riga gaya mana kuma za mu zo mu ga amfani ta na kwarai a cikin wannan sura to saboda haka da dukiya da yaya wato a mujiratul hayati duniya kawa ce ta wannan rayuwar ta duniya su kuma idan ka biyo musu Allah ya gaya mana za ka halakar da mutum shi da yake jiyina lillahi hubbu da'awati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث قال إن ذلك متاع الحياة الدنيا duk wa'annan da muka lissafo jin daɗi ne na rayuwar duniya amma wallahu indahu husnul ma'ab in ka jawo makoma kake so tana gurin Allah ba wai ga abubuwan da aka lissafa ba Allah ya kawo dawo mutane hubbul jahawat san ababai da'awa minan da sa'i na mata za a zo a kowane da ɗabi'ar da shi kawai kusuran jiwarsa a gurin mace ne Allah ya mafi biya to a nan zai je duk kudin sa a nan zai je a nan zai samu matsala wani bani da wani kuma yaya ne akwai wanda za a ga ɗaya matan da ba za a yi amfanuwa da shi sai biyo ta gurin yaya sai yanzu kina da ɗakin a ko ba ko ta to ba ki za a miki wani abu ba sai a yayan nan sai wani ta yarda akwai masu wannan fitina shine wanda ne wani kana injin mukantara kuma mukantara da mina zahabi wa fidda da dandaban dukiya mai yawa da zai nada da azurfa da zinari wal khairul musawwamati da dawakai na yaki ba ta alamu wala anali da dabbobin gida yana da su da yawa wal arzi da gona gonaki kala kala akwai a doguwa akwai a tudun wala akwai a kura akwai kaza akwai kaza yana yi duk wayannan magawul hayatin duniya duk jin dadin rayuwar duniya ne wallahu indahu husnul ma'ab a gurin Allah mu dauke sarki ke kawo makoma take to kamar ka ce a ga ma zuwa insha Allah yake kul a'udhu bikum bi khairin min zalikum shin ba za a ba ku labarin wanda suka goye na dukkanin lissafo ba ya fi mata ya fi yaya ya fi kaza ya fi kaza duk ba za a ba ku labarin su ba to shi ne ƙarshen ayar zai gaya mana Allah ya ce wal ba su ya fi salihat to shi ne kuma ƙarshen wannan ayar da za mu fassara yanzu albasiyat salihat duk sun goye da shi ne albasiyat wanzazzu wanzazzun ayyuka a salihat kuma na ƙwarai wanne ne wannan sarari wasu ba ne kace shi ne sallah sun yi rika sallah kuma bayan shi ya rika nafila shi ne albasu ya asali ya kyawawan ayyuka kuma wanda su wasu kace a haji shi ne albasu ya ce sai ya wasu kace zakka wasu ba ne kace duk wani aiki alkhairi shi ake kira albasu ya ce sai ya wasu kace abinda Allah ya bada ali Imran kula ulabiyukum bi khairin min zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد هذا اول نبيكم بخير من ذلكم ياتي كما يلي ان الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار حي يزوى ان الذكر الراجيات الصالحات الصابرين والصادقين والفانكين والمنفقين والمستكبرين بالأسحار duk wani abubuwan da muka lissafa da masu ya tuta da hafi alkalimi da ba ta hakuri suna cikin baki ya tuta da hafi hakuri ma idan mutum yana yi to yana cikin ayyukan da za su wanzu Allah mu cikin sarki ya ta ya zama wanzan sai kuma yi da Allah ya alkalimi da haka gaskiya wal kalimi da haka wanda suke yawan biyayya ga Allah kullu al-qurud ba yawa yau azumi da biyayya ga Allah wal mu'minina da tiyarwa wal mustabdirina da masu neman gafara da istighfar bil al'ar lokacin sahur bayan ya zo ya yi sallar sa da ya tsaya mu dai ya zauna kuma ya astaghfirullah wa atubu ilayhi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani bi shay'in wa la yusula cikin albaqiyat salihat amma Abu Hurairah yana da ruwaya annaba ne da rasul sallallahu alaihi wasallam yace albaqiyatu salihah shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan ruwaya ce karara abu wurin da Aisha akwai ruwaya ta wannan wani ce ce a Isnad akwai wato matsala ne da dawa amma ruwayar abu wurin da ta inganta cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan kalmomin guda biyar ne albaqiyatu salihah kaga wannan kalmomi ne da kome kake yi zaka faɗi kai da kake yi zaka yi wannan zikir wani rubutu kake zaka yi wannan tsafta kai ta yi da dai in kana gobe da wannan a rika ba ku wani abu kana baka kana wani zikiri ko zaka yi da subhanallah alhamdulillah ka motsa jiki kuma ka motsa ruhi ka duk gaba dai ka motsa haka in mace tana gida tana girki tana gyara duk za ta iya faɗa waɗannan kalmomi haka lokacin da take blending shi ma mai hukunta dan wakoki ne inda raba sai ta bari wannan kalmomi ko lokacin da take daga ko da yake gubulan da rage da wahala da zana daga gida saboda haka lokacin da take wani aiki da da gida to dai da amfani da wayannan kalmomi sune albarka ya tsaya hai kuma ba shi da wani adadi duk adadin da kake so kai to shine Allah yake khairun inda rabbika kan kul abu nabiyukum bi khairin min zalikum shine khairun inda rabbika sawaba shi ya bi alkhairi ya bi lada girman lada a gurin ubangijinsa wa khairul amala ko shi ne wabi alkhairul buri da kake dawa gaba dan babu wanda zai iya cimma burinsa annabi alaihi salatu wasallam hadisi ibnu mas'ud ya taba zana sura dan adam yanayin dan adam bai zana aikin sa sai zana burin ya bi rayuwar ta ta gaba ba gaba daya ya gaba gidi yanzu gaba daya so yake karshen disamba ya tare a gida kaza kuma kafin disamba zai mutu ko kwanan nan ai ayi wajen za a daura aure sai ana gurin daura aure a nan wajen kurmi ko a gabu ana gurin daura aure ne ta ko annin da ke zazzabi ya gaba da nan nan Allah ya zabe da to kaga wato ana jiye wani abu shi kuma Allah wanda kake sarki ba wannan yake shirya maka ba kuma jiran Allah shi ne dai to ko da yake burin mutum ya wuce burin ka gabe yake da kai shi sa annabi alaihi salatu wasalam yake cewa shi mutum babu abin da zai cika ba buri basburin da baya da gajiran ne duka ta a wajen da cikin kabarin ke baya ne da burin Jadi za ko da yaushe bibiya da kamar da nan godiyo yake faɗa bibiyar ayyuka da mutane na kwarai shi yake sa ga rikiya da gudi. Sai ga burin ka na raguwa ka ɗauko wani abu da faɗi sai ka rika ganin kai mutuwar nan ba koyo ko gobe. Sai ga ya ta kai ba. To Allah ba ku cikin sarki yake kai da inda rabbi ka sawaba. Shi ya ba alƙairin lada ya bu wato alƙairin lada sakamako a gurin ubangiji ga khairu na bana kuma shine wafi alkhairi fiye da burin da kake kullawa a cikin zuciyarka wannan shine abin da Allah ya rubuta garke shi sai kuma yake ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وهجرناهم فلم نغادر منهم أحدا shi da wato malamai suke cewa ana kawo hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As da annabi alaihi salam a karkashin al-Madu wal Banu da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ila ma ta insanu in kada amaluhu illa min salati idan dan adam ya mutu aikin sa gaba ɗaya ne ke wani in kada amalu gaba ɗaya ne ke wani illa min salati wato sai abubuwa guda uku to sai annabi alaihi salatu wasallam ko da cewa wannan wato hadisin zamu ga ba hadisi ne da abbas annabi alaihi salatu wasallam yana cewa idan mutum ya mutu abubuwa uku ne suke bin sa sannan biyu su dawo ɗaya ya zauna sai ce zuciyarsa da aikinka da kuma ne eh da iyalinsa kaga su ne yaya almadu wal banuna kaga zuciyarsa ta yi da bila ajin to da ra'ayi ko a gori kura domin aka rasa mu'natu tadi idan mutum ya mutu aka rasa wanda zai bada kuɗin da za a biya kuɗin hakan kabari sai a biyo a zuciyar ko a zuciyarsa idan aka rasa wanda zai bada kudin da kabari sai a dauka a zuciyarsa idan aka rasa wanda zai bada motar da za a tafi sai a dauko ta da da dinsa sai amma an ba haka ba taba wannan sai da din ba haramu ne kuma za a zo an yi mutuwa ba ruwan mutane shi gaba ke da haka ko ba mu da gida a sai mu da ita ba daidai bane ba daidai bane har sai sun tsaya shi da zabi magabata fitila idan fitila har ma da ne da mutum ya mutu tana amfani da fitila sai ta kai wai wannan man da jiki ya shiga layin magana sai a kai sun samu ne kuma guraren manyan malaman domin malaman su magabata sun manzo da Abdulaziz da da ilan da gaske hatta fitilar fitila da gidan gwamnati ba ta yake gida ne suwa da suke sai a wannan lokacin to sai matan ma suka dauki wannan tafiya su ne gida ya mutu ko me ake ina abinci ne za a bari ya kara domin an ga tun da ransa ya bari a ƙara takarar ya lalace a cikin amma abin da ba a dafa ba to ba za a taɓa shi ba na eh sai aka ce fitila ballan da ya aka kona abu ko ragowar da sai ya yi ragowa ne ta bude gida wai ya ragowa ne to saboda haka wayannan wato abubuwa ne da magabata kaga annabi alaihi salatu wasallam ya ce wato guda uku za su tafi fa yaji'u fulani wa yabqa wahid guda biyu za su dawo sai zai zauna da waye za ku da waye za su dawo Allah ne ga su da yaji ma aluhu wa malu yace da iyalanka da dukiyar za su dawo me zai raguwa sai Allah ne ga su da yaji amalu aikin sa shi zai zauna kawai to kaga albani wal banuna jinat rayuwar duniya wato kawa ce da duniya ke in baka tsaya ka inganta ba ba za ba komai ba wakili annabi alaihi salatu wasalam Allah ya kusa sarki ya cigaba da cewa wa yawma yusayyirul jibala katina dina musu lokacin da zaku wato tafiyar da duwatsu eh gaba ɗaya duwatsu da kake ji cewa kusan ɗaya bisa uku ne a ban kasa a duniya to Allah ya kusa sarki zai tafi da su gaba ɗaya shine ma ne da ayu ubiru ta'ala an ahwali yawmil qiyama Allah ya fara ba da labarin rayuwa da yin hilal qiyama wa ma yakunu fihi min al-umuri al-azab da abubuwan da za su ba daga al'amura manya shine wa yau ba kamar da Allah yake yau ba tamuru sama'u maura wa tadiru jibalu sayra ko kuma inda yake cewa wata ran jibalu ta sabu a jadi nan wa hiya tamuru mara sahaba ko kuma inda yake wa tadiru jibalu ka da ainihin al-manqul da ka zuwa dukin koma kamar da gajiyar auduga haka dukin zai koma ko ya kadu da ainihin jibali fa kulli yubu arabi nafsa sune ba ka bayar dangane da zuwa su Allah yake ga ya musu cewa ubangiji na zai muke su nake wa bai daru a sa'an zamzama a bar ƙasa cutar ba gudu ba gwani ai a sabuwar ƙasa za a dora mutane yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barzu lillahi wahidil qahhar dana ga take idan lokacin da Allah ya canza wannan kasar mu muna ira saboda gaba ɗaya kasa za a canza ta a kawo wata shekar wata ba a gudu ba gwani wata ba amma da suke ta tattauna zuwa da suke suna kan karabi a nan lokacin da canja duniyar gaba ɗaya kamar kaga cikin masallaci a kwashe shi a zuba sabo to a nan gurin za a wasu kowa ne a wuya ba shi da ba bari shi ne da ya garu a kan sassa ba mun zuwa zuwa ta ta nan gaba abubuwan za su fito to shi ne Allah mana wajen karfi yake gaya mana a shi ne na karabiya a yi wajen wala amsa ba shi da babu kwari a tare da wannan kasa wani ba da kayyurin jibala wata bari dakan wata da ɗan da bari dakan za ka ga kasa kuru-kuru karara wa jan za mu Allah yake za mu gaje su bayi falam nugadir minhum ahada ba za mu kyala kowa ba daga cikin su shine kun innal awwalina wal akhirina ga ya muku hakika na farko da na karshe menene na bari mu aure ilani kafi yawmin ma'lum za a tattara su zuwa ga wajen tsayawa wani ko wanda wani ne wanda yake sananne ko kuma inda Allah yake zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mas'ud wannan yini ne da Allah ya tattara mutane kuma yini ne da Allah madaukakin sarki wato zai sa kowa ya jeda a barin jeda kai kan jeda kuma wasu ma su jeda rana ce da za a halarci ta kuma kowa ya bada jeda a kanta shine wa wa wa to wa dan zawo kalam da gari ne ba da sai Allah yake wa uru وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مجرمين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah madaukakin sarki yake wa uridu ala rabbi za a bujiro da bayin zuwa ga ubangijinka gaba ɗaya su za a kawo su gaban ubangiji madaukakin sarki shine wa uridu ala rabbi ka tabbas za su zo sau sau kamar da Allah yake gaya mana yau mai kuma ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba shine wato wa uridu ala rabbika ko kuma inda Allah madaukakin sarki yake wa ja'a rabbuka wal malaku sabbar sabbar za a bujiro da shugaban ubangijinka shine ala rabbika wato sabbar sahu sahu Allah yake na kadi kike muna hakika kun zo mana kama kalakana ku Allah yake hakika kun zo mana kama kalakana ku kamar yadda muka halice ku awwala ma rakin karan fari yadda muka halice ku ka muka halice ku ba mai riga da wando to haka kowa zai koma ba mai riga da wando shine kama kalakana ku awwala ma annabi alaihi salatu wasallam yake kuma wato auqatan auratan gurlan aka za a gaji ba takalma ba kaya sannan babu babu kafiya kowa da loba zai yi yadda aka alƙi da aka je koma gaban ubangiji wanda kuke so to shi ne Allah maka kuke sarki yake kama kana kana kuma awwala ma kamar yadda muka alƙi ku karan fari bal za an kuma ruwan nan zance kuna riyawa cewa Allah ne ya hana ku mu'ida cewa ba za mu taba sanya muku mu'idan wata rana na alƙawari da muka yi ba suna riya wannan cewa ma ai ma kana zannukum Allah ya ga wa kai bikum ba kuma tsammanin wannan abun zai faru ba ba ta kare da alƙiya ba da an zo ya ce ba wato za su za su tsuru tsuru kowa ya shiga dai garin sa sai Allah ya ce to ba ku taba tsammanin ranar da muke taba da za ta zo ba shi ne Allah madaukakin sarki yake wa bi al-kitab ai kitabu al-amal sai a dai kowa littafin sa alladhi fihi al-jalil wal hakir wanda dai babba da karami wal fatil wal kidmi sai shi da kai ta da da a cikin sa sannan yake wal kajiri wal kajiri kai karami kai babba fataran mujrimi da sai kaga mujrimai masu laifi mushriki da sun yi tsuru suna jin tsoro min ma bi saboda abin da suka gani min amali mu sayya na daga ayyukan su waɗanda suka muna na wa fa'alihim al-kabi'a da ayyuna nan ayyukan su har yau kaga me za ka kawo wannan misali kawai shi ne babban abin da za ka kawo shi ne kai wani abu kai dai kai ne dai ko ba kai kai ba kawai da an zo rana ɗaya kawai sai ka zo ka gaisa an yi ma fifi da kana buga sai ai ma haka shi ba sai wani wannan ka je ka tambayi wanda aka taba yau irin wannan misali cewa kaza da kaza wannan abin da ya ba da kai ne ko ba kai bane wani irin abu yake ji a cikin jijiyarsa to irin wannan shi da irin wannan mutanen da duk in da ka ta muka dabbi alqur'ani in dai za ka ta jiya za ga hoton lahira ake bayarwa tambaye kabari misali da muka bayar ta ji biyu uku da ya wuce ai tambaye kabari yana nuna ba hoton abubuwa da kai wato amsu ba duniya ya fito da shi yana nuna ba lallai za ka tambaye kabari kuma mala'ikan da zai tambaye kaba mala'ikun da zai yi ne ji a duk duniya su ne saboda za a iya bidiyo ne da ko bidiyo ba ko kaga mutum goma suna magana sai yana kana sai yana dinge sai yana guri kaza a guri ne wannan hoton lahira ake bayarwa hoton lahira to kawai yanzu wani yazo da dan maballi a cikin wuyarsa kuna magana in ma jin hanci ya baka ko wani abu ya baka ka kawai ya dauke ka gaba daya in wannan magana muke kuka yi ka karyata ya dauke wannan hoton gaba daya to ka auna ga yadda kai ka gani idan mutum ya yi laifi ai kamar yadda wani bawan Allah yake faɗa ne wani haram ma muna da yake cewa shi ba inda za a zo an muna da wani uku sai kuɗi ya kada a gurin sai a ce kuɗi ya bade yake wallahi ba zai ji tsoro ba saboda ya san ba zai ɗauka ko kadan yake ba ko kadan gaban da ba zai fada ba yace saboda yace saboda ba shi ya dauka ba amma wanda ya dauka ba wallahi ko ba za a gane ba gaban shi yana faduwa to shi ne Allah yake cewa mu su ne mu mafi suna jin tsoron dangane da abin da yake suna jin tsoron abin da yake cikin wannan littafin da mutum ya duba ya gani ya san cewa wannan ba tabbaci yayi an turo min message an zazzage ni a cikin waya na ga ya ba da baki ta ce kariya ne sai nace to me lambar waya kace kaza da kaza sai na bude ni wannan ba lambar waya ta wace sai wallahi ba kai ne ne ya tura ba wani ne ne ya tura ba wani abu da zaka fita da shi ko inda ne wayan nan kaka ce ko babu wanda ya amfani da ita sai kai idan ka bai wani ya dauka ko yara suna waka da ita wannan sai a ce ko sai a ce wani abu ne daban ana iya samu wannan muna da wani gurin akwai wani babban mutum ya kai matsayin darakta a yanzu ya kai matsayin darakta kawai da nan zai mutu ganci an turo mana hoto ba riga shi ne ba riga ba riga ne kawai irin kawai hukun da muka yi muka muka ce wannan bai bai ba yayin da wani wani ya danna a sudan an gari da jini ne sa babban mutum ya turo kawai hoton zama riga ai dai da kace jibin sa aka yi ma'aikatan su eh ko ne shi ne da taba ne da ne tabo wani abu maybe zai shiga wanka ka san waya ta zama musiba yana ta dallawa ya tabo wani abu ko kuma yaran ka wani ya dauka ya nan ya dauke shi da zani bai harba wa jama'a ba shi ne duk muka goge muka ce da Allah kawai wanda ya kuma goge shi ma da gani ba shi abin ya tayar mata hankali sai ya fita da dokin gaba daya sai fice muka ce ko gonga wannan lokaci to saboda Allah haka za a ba mutum littafin sa ikraji ta baka kafadi da kika yau ba alaika hakiya Allah bada mutum zargi ne ke karanta wannan littafin naka kafadi da kika yau ba alaika hakiya ya ce ke ba ikraji yau sai zaka sai na wani ya ce haji wa mutum qabla an to haka kowa ya wakan da hijabi ba ba ba kai abubuwan da nake ni na kowa zani ba shi da kyau sai ni gyara kai ma kana yi wasu ka kowa zani babu kyau sai ka gyara muna yi a daddare mun fi kowa zani babu kyau sai mu gyara wannan shi ne to kafin ka ne gyara maza ba za mu ya je kwanda kafin ya yi bacci ya ba da tsoro da tsullo a cikin zuwa faduwa rana me gani haka ce shi za ko ne je ke ga wa kansu kai wa kanka izabi ba gon Allah ya ba ko jarabawa ce idan ka ci ka gani Allah mun ja mutuwa daga jarabawa muna mutuwa daga mutuwa jarabawa zai yi kawai idan yi da zai yi to nan an sa rakin da za a bayar ta cikin sha biyar na da bakwai misali ko biyar ko goma na san me domin na ga abin da na rubuta ana zuwa zo tattara wannan shi cikin cikin da arba'in zan iya samun kaza domin a cikin na kaza ne kuma in ka mutuwa zai ga hakan na da kawai an zuwa ga mutuwa da gangan za ka yi kace da kira ka da ka faɗi domin ka sani kafin ranar da zo ka san me kai idan an ce eh bi bi ka sa bi kuma eh ne ka san ba bi ne da addu'a da za ka koma ka yana gaba da malam wani lakcara yana nan yana zuwa karatu cikin wanda ji ne ya samu lakcara university din nan yace mu malam juma a wancan muna tattauna da shi yace mu abin ta kai ji malam za ka dau jaraba dan jami'a yanzu sallar zuwa wani wani ya ya bani wani ma zai ta fito yace musamman dan wanda mun da mun fita mu magana da shi yace ba da iya rubutu simple sentence line daya yace ko gaba mutum jaraba yana ba yana political science ko yana agricultural engineering amma dai ma bismillah kawai za ma da bukule yace wallahi ya ga buɗe bukule da ga bismillah kawai aka yi eh shi da haka ne saboda wai ya raina Allah wai shi haba da Allah to haka ba dukkan mu take ina ji yana da azora ba matashi ne lantara ne muna wannan hira da yake ji wallahi zaka mu bukule kuma ban dai za ba ga ba yana wasu yana zama ke muke wannan magana da jije ga ya dauko zai za kwashin ba kaduwa ji aka abu ya mu rage ne ya aka yi ai duba ka gani wallahi in ka duba wani rubutun dauka na da kabar abu Allah kana gudewa zai dauka wannan da kabar abu abuwa zinana ji Allah kuma a yau kun ga za akwai lakkarori da yawa a ga za a da da a zone wanda magabatan mu ne a harkar ilimi amma ni a iya mai da ga gaskiya da aka du bature ya fada da ya kawo English da mathematics an kage ni an ba za mu kage ni saboda da yawa ai ga zunan da yawa su wasu lakkarori ne wasu rike makarantu manya manyan makarantu amma za ga lokacin da ka gama makaranta baka da English sai da English kuma karatun ka qualitative kai amma yanzu za a gama da English din kuma karatun banza ne kuma babban illar da muke jawo yanzu yara ne ke ta karɓar lantarin da waɗanda ba su da background mai kyau ka ga ilimi ya mutu an ga wata ilimi wallahi ya mutu murid to saboda haka wannan illa tun da lokacin da bature ya zo ya riga ya mana illa ya shigo da wasu abubuwan ya fi ba ta muka karɓa shi ke da haka ya wani illa cewa ya kama da English suna ko ni suna nan dewa akwai wanda na kai ne yanzu yana nan mura harkar dawa da shi wallahi ya goye waɗanda biyoji yaran da yake koyawa kawai ne ya yi sa ya faɗi mabiyoji yaran da yake koyawa karatu da yawan su ma na tarori ne zau da kokolwar da Allah ya yi amma ya rubuta jaraba ba ne kuma har ya hakura amma duk yaran da ya zo ya sa ka gaba ya rika koyawa sai ka yarda cewa ya iya amma saboda jijiyan shi wani abu kawai bai samu addini ba kuma haka ya hakura akwai wanda na gani a wannan unguwar da yana nan turanci kamar dan zaro ne din gila amma an yau da shi ta kuwa ya kuwa wallahi har yau da shi wa ya kuwa kuma wajen kamunai a British Council baturiyar da take zuwa ta taba cewa wai ya zauna Ingila ne ya har yanzu ne da secondary school ba to wannan illolin da aka yi mana sun kasara ba ne da ba cewa ji an gaba da English to wanda suke da kokari sai da ruwa inda za su ba saboda shi ko da irin abu da rayuwa da fili iyayen da yawa Allah ka roro su kuna yin dole cewa shi ne ne da ya ji ga jami'a ba ji da masu ba ji da English aka ce to kafin ya gaba ya kawo English ne ya kawo aka zo aka soke ran karfin biya kuma rijiyar din nan tana taimakawa sabu wannan abubuwan da ake shi ga na jami'a da ɗaliban yanzu duk wanda take ta kawo ta kada wai da ta cewa da shi kire da tara sai ya ga mun yi kire da tara jiya jiya na ka nuna mun a waya an fara jiya shi ne ko me ce to jarawa da ake shekaran jiya wadda take zuwa a gurin mai daki na ta nuna mu take wadda ta lana da duro take kin da jarawa su ya gaba ɗaya ko ni ne din da ni duka an tura mata a waya duka gaba ɗaya da an tura mata to an riga an kace kuma an ce sai ka kuma a ya kuyi ni ya bayyana da rage fada yare ba ba shi ne ilimi ba ba shi ne ilimi ba to saboda haka guraren yanzu tara da suke guje a technology a duniya ai ba turanci suke yi ba yare su suke yi to shi da ne yazo garanga zaka ne kai sai ka ba koyi yaran rajin jin ba ga India wanda zaka da duk sun yi fice a duniya shi da lokacin da suka ruwa suka ga alaran ma ya rubutu ya rubuta Qur'ani da ka aka kalle za ka ce mara aka ce ne ya wannan ba takaddun ne ya ga rubuta ya da ka sai su da gare suka ce to aka ce da ka sai sai aka ce ba da ka a kokolwarsa sai suka ce to agoba ta ke ce wayannan mutanen ba da shi dai wani sun san me ke muka ba su ilimin boko yanzu to za su yi su bi makaranta haka aka koma aka sake ji aka shigo da da tika sai da da a fahimta da har da kire ba saka ma da English ke zama dole gaji nan domin shi tsarin bature ba ba ba kai da yake ba wato dake dake yake daga wannan an gama a koma wannan banda ta mu da maza da mata da aka yi da nunawa al'umma cewa rayuwar da gaba ɗaya boko ne wala wanda take cikin za mutane gaba kama su to sai kuma suka shigo da wasu abubuwan da bayan sai wanda ga gidan yanzu suna ta amfani da su kan shi na baka da Qur'ani yanzu da rubuta shi da ka ba da an je a wajen gwamnati da ka kai da kanka cewa kai ka ji da goma sai ce ne da ke kai ba ba yi doran ba ya wannan ne da ne ba ai shi kaddi ne wannan illa ne da aka yi mana to saboda haka wannan abubuwa ne da ya kamata lallai wato hankalin ya dawo cikin ya dawo cikin to Allah bane ku cikin sarki yace mana fadaral mujrimin da muslimina mimma ji za ku ga mujrimin masu laifi suna ji tsoron abin da yake cikin littafin da za su karanta wa yaqulu la za su suna cewa ya waila sana ya kai kin mu mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne da la yuhadiru kabiratan baya barin abu dan kankani wala kabiratan ko babba illa sahabiya ce yi wannan irin littafi ne wannan Allah yake wa wajadu ma amilu hadira za su samu abin da suka yi wajen abirar a halittar da da su suna gani Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada wato ubangiji gaba ya zarin ka kowa shine yau batu bulan sarai yau batu bulan sarai hadisi an tsammani annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ne kulli gadirin duwa yawmal qiyama yu'rafu bi kowanne mai gari ranar alkiyama za a ganci da tuta da za a gane cewa a cikin tutar da an rubuta kaza shi wato gane sun sa kowanne wamtazil mujrimuna ayyuha wamtazil yawma ayyuha mujrimun Allah ya ce kowa ne ya ku taron mujrimin zuwa kowa zai gane za a ji nan zuwa yace ne wanda duma azlu abiran wa la yuzlimu rabbuka ahada ubangiji gaba ya zalunta kowa domin shi ya tsora wa kansa inni ya ramku zulma ala nafsi waj'alhu bainakum muharraman fala tazalimu sannan da inna la la yuzlimu la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yuzlimu alladhi ajran 'azima sannan yace wa nazawu mawazin al-qista li yawm al-qiyamah wa la tuzlamu nafsun shay'a Allah baya zalunci ko kada abinda kai shi zai ba sai Allah yake ne muje zuwa na'am ya karaka
فكان من الجن فبطر عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لهم عدو بئس للظالمين بدلا نعم نعم نعم يعني نعم نعم نعم ai abin da shi da dada da yake nufi shi wato shi shi ne me ake kira a rigar da biyu shi kuma ta da dan wannan zaran da tsakiyar da biyu ai mun jaba da wannan ko yawa shi ne akwai akwai wani daga cikin masu kula da wata ba masu da baka yi a baya ina wannan a karatun mu na luluwar marjan bayan a da tafsiri ne ma da azumi ya zuna alaji ma alaji jago shine yazo yi mun wannan bayani dalla dalla cewa ga dini ga dana kuma na ga madan da tun daga ranar da rike yawa to Allah madaukakin sarki yace wa in kunna lil malaika jiddu li adam a cikin lokacin da wato muka je wa malaiku ko jiddu li adam ku yi sujjada ga adam baban da yake fata da inda suke sujjada illa iblisa amma banda iblis banda iblis kalli kowa ya sujjada bane kana min aljinn kuma ka ga bai ne da ni da Allah yake saboda yana cikin aljannu fa fasaka an amri rabbi sai fita aljinsu da wa ba san jiki ne alburuji an da sai fita da umarnin ubangiji sa yake wa Allah da to shine ba da suka kai gogo shin iblis malaika ne ko kuwa ba malaika ba to kaga sai da yan ce da jiki yana cikin aljannu gaba wanda wanda ya cikin suratul baqara wa in kullu malaika jiddu fi hada wa kafaru illa inni ta'aba wa takbara wa kana min al-kafirin ai akan ba zai min al-jinn ba wa takbar da aka yi girman kai wa kana min al-kafirin ya kasance cikin maji wa Allah bikin wata ayar ba ta ce na cikin aljanu ba to shi ne wannan suka tafi gida biyu wasu suka ce yana cikin saboda wata ayar da ta yi ne saboda haka iblis mala'ika ne rashin biyayya ga Allah Allah ya guru ya kuma da aljihu wasu kuma ka ce ko kai iblis ba mala'ika ba dalilin su na farko wannan aya Allah ya ce kana min aljin yana cikin aljinu to dai aka yi zama cikin aljinu wasu ba da suka kawo cewa azali kafin Allah ya ji dan adam zai ya ji aljinu dai aljinu a duniya da yawa suka cika duniya suke tabar na Allah biya na kasu to ji umri da aka ji sai aka dauke shi aka bai shi cikin malaka a cikin ya daga ya girma to so da haka bayan aljani kun kare gaba ɗaya sai shi kawai domin yana cikin malaka ya Allah ya ba da umarni zuwa ga abin da za a yi wa annabi Adam alaihi salatu wasalam to tun da baya cikin malaka sai ya wuce wannan dalilin su na farko ke dalili na biyu na cewa iblis yana cikin wato aljanu baya cikin malaiku saboda hadisi annabi alaihi salatu wasalam hadisi muslim daga rana ya annabi alaihi salatu wasalam yana cewa kulli kadil malaikatu min nur an hadisi malaiku daga haske wa kulli kadil iblisu min marijin min nar shi kuma iblis an hadisi shi daga harshen wuta sannan wa kulli da adamu min ma'uti malaku an hadisi adam daga abin da aka tura ya mutu shi turbaya mu kuma a ce daga dukkan gari a zama gudan jini gudan tsoka kaza kaza kaza shine min babu shi bada to saboda haka wannan shine dalilin su na biyu dalili na uku shine wanda za mu biya ka ce iblis yana haihuwa shi ko mala'ika baya haihuwa dalili na hudu wato iblis yana sabu mala'iku kuma la ya'tuna Allah ba amara hu da ya'tuna ma yumaru to lalle mafi inganci iblis ba mala'ika ba wannan zaton ya fi karfi in dai zaka ga tsoro maganganu gaba ɗaya ka tattara hujjojin ba mala'ika ba ne iblis ta goma shi Allah ya mata ya saurin kai ya yi gantaka kuma Allah ya hukun sarki ya gore to shi ne Allah ya hukun sarki yake cewa kana ne da jini ya kasance cikin andalu ba ba ta da al'amari rabbi sai ya fita daga umarnin ubangijinsa Allah ya ce a fatatta idunahu yanzu kwalike shi wa zuriyatahu da shi da zuriyarsa auliya a matsayin mato a matsayin masoya min duni kuma bayana wa hum lakum aduwwun al'ali abokin gaba ku ne shi ya koro mahaifinku daga gurin daɗi yayi sanadiyar da aka fito da mahaifinku yanzu kwa da ke a matsayin aboki masoyi shi da Allah ya mai tafidi shaytana waliyan min duni lahi ba kare katira kutranan mubina sai ga yanzu mu wannan wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura duk wanda ya yi shaytan ba Allah bai bar Allah ba ko sai sarki to yayi azara azara wanda take mabayyana to shine aka danta ta duna hu wa zuriyata hu awliya yanzu kwa da yake ji da zuriyata a matsayin masoya min duni ko ma baya na wa mulakum adu alhali abokin gaba da gare ku bi da zalimi da badala ba wato jir ga canjin da azalimai suka ɗaukar wa kai me ya canje shi ne ka ɗauki iblis ka ƙyale Allah ya ɗauka kogin bayan shi ya yi sanadiyar da aka koro mahaifinka to duk wanda ya canji ya ƙyale Allah ya ɗauki shaitan to tun da irin wannan canjin da ya yi shi ne bisa da zuwa da yi na badala tun da irin canjin da azalimai suka yi sai Allah ya ce ما ألهمتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عودا Allah ya ce ma a sha'atu ban halatto da su ba su wayanta aljanu da shedanu ban halatto da su ba halakar samawati wal ardi lokacin da zan halitta samai da kansa idan su zama sheda Allah bai gayyace su ba shine ma a sha'atu ban halakar samawati wal ardi wala halaka anfusihim ko kuma halitta kawo ne su kansu ganin su suke kawai wannan ya haka ba wa ma kuntu muttaqidan mudillina abuda Allah ba hukunci sarki yace ban kasance ina rukun wato al-mudillina wanda suke bada su abuda ka awala shine abuda wato mataimakawa ba na rukun sa haka ko da ko da dai sai Allah ba hukunci sarki yace ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا Allah yace wa yawma yaqulu nadu shuraka'i alladhina za'amtu katina ranar da za a ce nadu ku kirawo shuraka'i alladhina za'amtu wato abokan tarayyar nawa da kuke riyawa waɗanda kuke riya cewa su ma alloli ne kuke dangana musu to ku kirawo su haka Allah ne kamar yadda Allah ya gaya mana a nan cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun to babu wanda ya fata fiye da wanda yake kira wato wani koma bayan Allah ba ko sarki ba babu wanda yake mafi fata fiye da wannan a matsayin su ba ka maka to shine Allah wannan hukun sarki yake ba da awu sai ki kira wuce ba nan yadda ji gona ba sai saka amsa musu ba waja'alna bainahum mawbika Allah yake sai mu sanya halaka a tsakanin su shine mawbika idan mun tabi'a tasaba al-mubikat al-mubikat ko mawbika shine ai muhdika gurin halaka shine muhdika tsakanin waɗanda ake kira da wanda suke kiran da shi Allah ya ga halaka duk gaba ɗaya wanda ya zo da wanda suke kiran da wanda ake kira da sun to gaba ɗaya halaka za su fada shine muhdika sai Allah yake ne wa al-mujrim
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Allah madaukakin sarki yake wa al mujrimuna nar a ranar ne masu laifi za su bauta ido biyu karara fa zannu su tabbatar da cewa ba ta tuba ai ba ta yankaru su tabbatar da cewa annahum waqi'uha lalle shi sun fada cikin wannan wannan yake du'a alha masrifa ba kuma za su taba samun wata makewaya da za su gudu ko gurin da za su fage gaban wannan wutar shi sa wato annaba ne da Allah ya gaya mana hadisi Abu Huraira cewa za a zo da wuta a wannan ranar tana da sarka guda dubu saba'in mala'iku dubu saba'in da rike da ita shi ne ma a kulli jimanin saba'un albu malak tare da kowane wato sarka akwai mala'iku dubu saba'in kowace sarka bai zara al-mujrimun an-nara ta haka kula ma'anar annahu muwati'uha da zaran mujrimai sun ga wannan wuta sai su tabbatar da cewa lallai sai sun shiga wannan wuta tabbas domin sun san irin laifin da cewa Allah ba ɗauke zai shi ne ba zan lura annahu muwaqi'uha ai ba da ya kanu annahu muwaqi'uha za su tabbatar da cewa sai sun fara wutan nan walam yajidu anha ba kuma za su samu masriban wata mace wani wajen da za su kauce su kuya ba anha gaban wannan wutan dole sai sun shiga sai Allah yake ولقد Allah صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وجعل الإنسان أكثر شيء جدلا ya ce wa laqad sarrafna hakika mun yi bayani fi hadha alquran a cikin wannan alquran lillahi ga mutane ne kulli matsali ko da irin misali ko da irin misali Allah ya buga ko a cikin surar nan misalai wa durib lahum madalan wa durib lahum Allah ya rika buga misalai kala kala wa kana al-insan amma ji mutum ya ga sai asara sai mafi yawan abu jadala wajen mutu akwai mutu wata rana annaba in ta ta tsira yadda muka yi wa rana fadi ba da sai da ali biya a gida da dare da zai zai ga idan suna biya mu dai yana zuwa sai ne suna bacci sai ya tafi da ya tafi sai ga abu ya tafi matan gidan sai ce ku wa ku tashi ki sallah wa sallah dare sai suka ce Allah wa ku sarki ne babu kai da ne Allah ne mu mu da mu kai ba sai annabi ya fito yana wani yana dukan jinyarsa yana wa kana ne ta na tsara jinin jada shi mutum ya kasance ne yau mutu ya ga da ke kayan ka tashi ba kai eh amma annabi yana dukan jinyarsa yana wa kana ne ta na tsara jinin jada mutum ya kasance ne yau mutu haka mutum ne shi za a kaje mutu kace biyu idan akwai ne kyau to shi kansa ne shi annabi ali da zuwa ya ce in ka bai za a ma gida a tsakiyar aljanna ne kyan ba to wannan gara mara kyau ana tattaunawa ne wala tujadilu ala al-hidayah illa billati hiya ahsan ko wajadiluhum billati hiya ahsan kaga ana iya yin mutu kenan kuma mutun da za a bai juna ba na kura ba ba na kura ba imamu jabiri yace wallahi buri nake mu zo tattaunawa da wani fata nake har roƙon Allah nake Allah ya sa gaskiya ta bayyana a gurin sa na karba ku duba jajiri ba wanda kokolwar da computer kwana no gaba da ya tafi mota kwana no ito da haka kokolwa lokacin da ya tafi ya tafi masa ana malikiya a masa da yaje daliban Imam Malik ba ta shi kai Allah ya sa mutu saboda kokolwar sa to dan yazo kaji zai ba da yazo din kuma din da aka dauko da jinin sai su ga ya tafi kuma ɗalibin maliku ne Allah ya bashi karfin kwakwalwa amma shi ne da wannan magana cewa ma ga yake ina ba Allah ya sa duk abokin tattauna da gaskiya ta bayyana a gurin sa ya karɓi gaskiya ba wai shi ya kure wani ba to kai ba ruku wannan tunanin da ya zuwa ga tattauna ka kura wani to a wannan ba ilimi ne albarka ba ai so an yi gaskiya ta fito al'umma ta karɓa kawai ba wai ilimin ka dan kawai ka kura wani wani jahili ne murakkabi ko kuma bazilin duk wannan kake so ka zo da al'umma ba shine karatu ba to kai aje kai karatun da za ka fahimta kuma ka fito da mutane daga rayi wannan shine karatu don dai babu jadi zai faɗi wannan ina da ni ko kai in ba ji aula shi ne Allah mara kudin sarki ce wa kana da zana asara kai ne da sai Allah ya ce wa ma mana anna la yu'minu جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا, إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا Allah yake wa ma mana annasu babu abin da ya hana mutane an yi mu'minu su yi imani in ja a hukun guda lokacin da gaskiya ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafarar ubangijinsu kuwa ko kuma illa an ja'a biyo sunnatul awwali sai dan kawai wato sunnar mutanen farko ta zo muku shine wal abuwan kai illa an ja'a biyo sunnatul har sai sunnar mutanen farko ta zo muku aw ya biyo mun azabu ko kuma azaba ta zo muku kubulan da garta ido da ido shine kubulan ko kubulan a wata kira har sai kun ga azaba ido da ido sannan za ki ga cewa lallai wato wannan abin da aka zo da shi gaskiya ne kamar yadda muka ji a baya inda ke zuwa ba kida ne na ji kafa mina samani in kunta ne misali ka san ka sa wannan zaman da ba tsoma in gaskiya kake yi ko kuma in kira da azabi sai da azabi na in kunta ne misali ka zo mana da azabar Allah in kai gaskiya kake faɗa ko kuma magana su cewa Allahumma in kana hada huwa al-haqq min indi fa amdir alaina ijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim duk wa'annan wato shine ko wa qalu ya ayyuhal ladina zira ilayhi dhikru innaka la majnun law ma ja'tina bil malaikati in kunta min as-salihin a surat al-hijr duk wanda maganganu ne da suke faɗa cewa in har gaskiya ne annabi alayhi salatu wasalam akan gaskiya yake dan me yasa ba zai zo musu da irin abubuwan da aka yi mutanen farko ba an mutu azaba wata an mutu ruwan duba na wata an yi kaza wata to su ba bai ta ba za a yi mutu ba sai Allah ya ce aya ta
gaba ويجادل الذين كفروا من بعضهم ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما
Allah ya ce wa malu kirin murtalina ba ma aiko da wato almurtalina manzanni ba illa mubashiri ne faje sai dan su albishir wa munziri da kuma su yi gargadi kun ga wannan abubuwa biyu da shi Allah ya da manzanni shi ta rauka wato dai ya faɗa sunnar Allah kenan ba a zuwa ita wa'azi zalla kawai na azaba ba a zuwa ita na aljanna kamar yadda kada rawi yake faɗa yana cewa kawai aljanna za mu shiga mu mu jajiya mu samu mata lintalin ka ko wannan karatu kullun karatu ne da zai yi kusan wata daya yana wannan karatu a wani kasafin sa to saboda haka ba shi ne tsarin qur'ani ba tsarin qur'ani shi ne idan yayi magana azaba zai zo ya magana su marhaba a taba abin da ba zai yi cewa taba kida a taba karatu to anan da yawa kidan da karatu za a taba duk karatun da aka ba saboda haka idan idan wato mutum ya zo wa'azi sai ya jiza ya hura gurin da Allah wa mutum sarki ya kawo narko to ayi magana narko a kai gurin da ya magana kuma rahama ya yi magana rahama a ba mutum cewa mutum dan kai yin abu ya azu kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ladhi ibadi an yana al-ghafuru rahim duk wannan shine ayoyi da suke tafiya to Allah wa mutum sarki yake wa jadilul ladina kafaru bil batil yana jayayya ga waɗanda wato suke kafirta ko kuma waɗanda suka kafirta suna yin mutu bil batil akan banza li yudi an zubi al haqqa dan su rage wa gaskiya ƙarfi wattakazu ayati sun kuma rike ayoyi na wa ma unziru hudwa da abin da ake mutu gargadin a matsayin izini saboda haka wayannan karga Allah ga mutai anan saboda hawa sai mu daga ta cika ta ci mai zuwa sai mu dawo kan wa babar Allah awwal ma muka faɗa dai Allah muka mutai sarki ba mu dawo sa wanda muka kuskure Allah ya ji mana na da kawurin biyu da kina da kyawawa a cikin da wanda ka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu da kumbunta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu da kumbunta waɗanda suke mana wasiya da addu'a Allah ya biya musu bukatun su Allah ya ɗaukake sarki ya biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah ya rubuta sarki ne ke da kuma musulmi Allah ya rubuta sarki ne ke da kuma wasu shugabanni ne ba su ikon kudiyar da wuyar da ya kamata ina da kuma wani da suna yin kyawawa da kuma wani kamar da muka Allah ya rubuta da karmu lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا الله ورحمة تركي كتاري مكتاري مسلمين الله تعالى صلى في الدنيا والآخرة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين